الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yini litinin wanda ya zama to yau goma daidai ga watan ramadan hijira na da shekara 1443 yau ya zama daidai da 11 ga watan 4 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na ihya usuna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan darare na ramadan a kuma daidai wannan lokaci idan masu bibiyar musulman ta muna cikin surtul aram karatu ya tsaye da mu karshen isa ta annabi salihu alaihi salam yau kuma insha Allah za mu shiga magana kan annabi lutu alaihi salam za mu tashi kan aya mai namba ta tamanin daidai a ita wannan sura mai albarka suratul a'raf na bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين
to kaman dori ne akan abin da muka tsaya akan su jiya ko tun wajen kwana hudu ake magana kan annabawa manzanni da yadda Allah ta'ala yake turo su zuwa ga al'ummatansu daban-daban daban farko an yi magana kan annabi nuhu alaihi salam da yadda ta ƙari da shi da mutanensa aka zo magana kan annabi huda alaihi salam shi ma muka ji yadda ta ƙari da shi da mutanensa a jiya magana ta kai makan annabi salihu alaihi salam shi ma muka ji yadda magana ta ƙari da shi da mutanensa yau kuma insha Allah za mu tashi magana kan annabi Lut alaihi salam shi ma za mu ji yanda ta kaya da shi da al'ummarsa aya mai namba ta 80 a cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf tana magana kan annabi Lut alaihi salam wa lutan iz qala liqaumihi annabi Lut alaihi salam lokacin da ya faɗa wa mutanansa ata'atuna lafahishata yanzu ku zai kiwa alfasha masu sabaka kun biha min ahadin min al'alami ba ɗaya daga cikin mutane ko halittun Allah da ya rigaye ku aikata wannan fasadi ku ne farko a bayan ƙasa ku ne haddasna ba wani wanda ya abin kafinku ku ne kuka fara zuwa da wannan jarima da wannan fasadi duk kuma wanda ya kwaikwayo wannan aiki to kuna da kamashi wani alakin shi bisa tsarin da manzan Allah ke cewa man sanna sanatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya dasa mummunan aiki to iya da alakin sa kuma da alakin duk wanda ya kwaikwaye shi zuwa ranar alkiyama liwadi shine babban fasadin da ya bayyana a zahiri waɗannan al'umma na mutanen annabi salihu alaihi salam suna aikatawa fasadi na ainihin liwaɗi shi ne babban jirimba da suke aikatawa kuma wannan fasadi allah yake ba da labari ba wanda ya taɓa aikata shi a bayan ƙasai su su su suka fara zuwa da shi annabi lura alaihi salam ɗan uwa ne ga annabi ibrahim alaihi salam ɗan uwansa ne ɗan uwansa ne kamar shi annabi ibrahim babba ne a gun annabi lura alaihi salam kuma sun hada zamani daya wa kana qad amana ma ibrahim alaihi salam annabi lulu tun kafin Allah ta'ala ya turo shi manzo yayi imani da annabi ibrahim alaihi salam wa hajjar ma'ahu ila ardi sham ya yi hijira daga palestine zuwa sham tare da shi annabi lutu da annabi ibrahim alaihissalam kafin kuma allah ta'ala ya turo shi annabi ibrahim alaihissalam da ya tafi ya zo kasar maka da shi da matarsa hajar lokacin da aka haifa annabi ismail alaihissalam an fahimci nan fa ba sallahu ila ila suddum allah ta'ala ya tura annabi lutu zuwa ga birnin suddum wani gari ne wanda yake palestine a yanzu wajen zirin gaza din nan iya ariyar palestine wannan suddum din shine birnin da aka tura annabi lulu alaihi salam wa man hawlaha min alqura da gefen su gefen suddum daga garuruwa yad'uhum ila allahi azza wa jalla iya kiran su zuwa ga Allah mai girma da waya wa ta'amuruhum bil ma'rufi kuma iya umartar su da su yi kyakkyawan aiki wa yanhahum amma kanu murtakibuna min al-ma'asi kuma ya hane su akan abin da suka dora aka suna yi da zulubi min al-ma'asi wal maharim wal fawahish wannan fawahisha ta zina afwan ta liwadi to Allah ta'ala ya turo annabi guda ya musu wa'azi akan wannan ila iktara'uha lam yab'athuhum biha ahadan lam yasbaqahum biha ahad ba ɗaya da ya riga ya su fara wannan musiba min bani adam daga yayin adam wala gairahu kuma dabbobi an ce dabbobi ma ba su fara ba namiji ya bi namiji sai da mutanen annabi lura suka fara wani aiki wa huwa itiyanu zukur shine zai kewa mazaje wa hadha shay'un lam yakubalu adama ta'ahudu wala ta'allifu abu ne wanda bakon abagon dan adam ba aikinsa bane ko bai saba da shi ba wa yakthuru bi balihim abu ne wanda baya ma cikin tunani hatta sana'a zalika ahlus sudum alaihim la'inullah har sai mutanen sudum suka fara wannan aiki wanda malam ibn kasir yake cewa tsiniyar Allah ya tabbata gare su wakala umar bin dinar umar bin dinar yake cewa da Allah ya ce ma sabaqakum biha min ahadin min alalami ba ɗaya daga cikin halittun Allah da ya riga ku fara wannan fasadi ai yake cewa ma nara zakran ala zakrin hatta kanu qauma ludin yace shi bai taba tunani za a ce namiji zibibi da namiji ba ba dan Allah ta'ala ya bada labarin mutana nabi ludu ba amr bin dirar hake ba yace ba taba zato ba shi kuma al-walid bin malik al-khalifatu al-umawiyya yace cewa laula anna Allah azza wa jalla qassa alaina khabar qaumi ludin ba dan Allah da kansa ya bamu labarin mutanen annabi ludu ba ma zanantu anna zakaran ya'lu ala zakari ba za mu tabbata nan cewa namiji zai bi namiji ba wajen sha'awa da biyan bukata innakum la ta'tuna rijal su daga cikin irin abin da suke yi shine zai kewa da namiji kuma bayan mace wannan shine fasadi na luwadi wanda da yawa matsafa a yanzu suna dora wa'ansu daga cikin mutane aka neman shahara neman kujera neman mulki a ce sai ka yi luwatsi sannan za ka samu biyan bukata daga cikin fajirai suna zuwa wajen bokaye suna ba su wannan wannan fasadi suna aikatawa wa'ansu kuma daga cikin matasa ana ɗibansu ana ba su kuɗi ko alkawarin aiki ana fasadi da su fasadin luwatsi wannan abin abira ne duk ya watsa wannan abu ne ya fantsamu ya zama wutar daji ila marhimallah sai kadai wanda Allah ta'ala ya kiyaye Allah ta'ala ka kiyaye ai adiltum anin nisa sun kaucewa mata da Allah ya halittar domin biyan sha'awa wa ma khalaqalakum rabbukum min hunna ila rijal sun bar maza sun bar mata da Allah ya halitta dan wannan sun koma kan mazaje wa hadha israfun wannan wuce gona da iri ne wa jahal wannan jahilci ne li'annahu wada'a shay fi ghairi mahallihi domin sun ajiye al'amari a gunda ba bai kamata ajiye shi ba annabi ludu ya zo da wannan da'awa kuma Allah ta'ala ne turo shi ga waɗansu mutane can sun ƙirƙiro na fasadi wanda ba wanda ya riga su fara su suka zo da shi ka je ka yi musu wa'azi akan su daina kama ta ƙaddamar min kawai nuhin wa man zakara ba'adahum arsalna ludan ibn haran an aiko annabi luda alaihi salam zuwa ga waɗancan mutane dan uwan annabi ibrahim alaihissalam fa nazara ila ibrahim fi palestine ya zauna da shi da annabi ibrahim a palestine wa nazala huwa bi urdun kuma ya zauna a urdun ba arsalahu allah ila ahli sudum sai allah ta'ala ya tura shi zuwa ga mutanen sudum iz qala li qaumihi da yaje yake faɗa wa mutanansa ata'atuna al-fahisha yanzu ku zo da alfasha liwadi ɗaya daga sunayen sa ce masa alfasha shine adbarin rijal ku dinga bibiyar mazaje ma sabaka kun biha ba ɗaya daga cikin halittun Allah da ya riga yake wannan da ya riga yake ku aikata wannan fasaji al-ins aw jin ko mutum ko aljani ba wanda ya fara yi sai su waɗannan mutane mutanen sujum da Allah ta'ala ya tura musu annabi da alaihi salam an fahimta akwai a kusakurai da yawa da suke faruwa hatta abin wa'ansu masu dawa ba ka ji fasadin sunansa liwaɗi shi kuma annabin sunansa lutsa alaihissalam amma da yawa sai a cewa na ɗan lulu ne wannan kuskure ne annabin sunansa lutsa annabi lutsa alaihissalam fasadin kuma sunansa liwaɗi an gane ko in har ya tabbata mai shi iya ya ce wannan mai liwaɗi ne ko ɗan liwaɗi ne amma ba za ce ɗan lulu ba ne lulu sunan annabin Allah ne an fahimci wannan da ke ko da yawa har ma masu dawa za ka ji irin wannan kusakuran a bakinsu da yawa a yi lulu ake ko ɗan lulu ne to lulu sunan annabin Allah ne annabi mursali da Allah ya turo shi ɗan uwan annabi ibrahim alaihi salam an fahimta kuma ƙur'ani ya ba mu labari cewa lokacin da annabi lulu ya zo da wannan kira su daina wannan aiki to al'ummar sun riga sun yi nisa da yawa da yawa manyansu da ƙananan su riga sun ɗau na ɗabi'a har ma a wani gun yake cewa ba wani mutum shiryayye da zai taimake ni wajen hana ku da daƙile wannan musiba alaisa minkum rajulun rashid ba wani mutum da za a samu ya gano wannan wannan wannan musibar ba daidai bane aikata ta ba wani mutum da za a samu ya zo ya taimake ni annabi lulu alaihi salam ya yi ta da'awarsa shi kadai hatta matarsa ma ɗaya daga cikin iyalinsa ta bijire masa ta bi waɗancan mutanen banza kuma da ƙarshe ita ma Allah ya halaka ta an fahimta sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa innakum إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون Allah ta'ala ke cewa innakum ku dinnan lata'atuna rijala innakum ko a innakum ko ayinnakum duk an karanta yanzu ku zai kewa mazaje ata innakum lata'atuna rijal yanzu ku dinga bin maza shahawa dan biyan sha'awa dan biyan bukata min dunin nisa ku kyale mata wanda Allah ya halittar muku da su ku aure su bal antum qaumun musrifun Allah ya ce ku dai waɗannan mutane mutane ne masu wuce gona da ini mutane ne mabarnatan mutane masu fasadi wanda kuka tsallake iyakokin Allah kuka fada cikin abin da Allah ya haramta kun zo da wata ɗabi'a da dabbobi ma ba su fara yi ba din fitinar aljani bai fara wannan ba sai da mutanen annabi da suka fara inna qauma ludin kanu ahalu tarafin wa du'a wa di'ara fahisha mutane ne masu nuna tsaraici masu tafiya tsaraicin su iya bayyana ba su damu ba hatta lam yakunu yatafakkaruna fi shay sun ɗimauce saɓansu sun bayyana har Allah ta'ala ya toshe musu basira an fahimta a cikin surtu hudu Allah yana ba mu labari wala ma ja'at rusulna lutan si abihim wa daqa bihim tara فلما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا na'am وقال هذا يوم عصيب na'am وامرأة waja'a waja'ahu وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل ومن قبل كانوا يعملون السيئات
na'am
قال يا قوم هل
أليس منكم أليس منكم رجل رشيد Allah ce walamma ja'at rusuluna ludan lokacin da manzanninmu suka yi zuwa ga annabi Lut alayhi salam yayi wa'azi yayi wa'azi sun kisa daina ƙarshen abin shine Allah zai halakar da su da Allah ya turo mala'ikun da za su halakar da su ya suka yi zango a wajen annabi Ibrahim alayhi salam an gane da kyau suka gaisa ya kawo musu abinci ga basu ci ba yasa aka danne marki aka yanka ya ga basu ci ba yake dan tsorata da su waɗannan kuwa mutane ne mutanen kirki ne ko wannan iski ce a inna rusul rabbik mu manzannin Allah ne kaga shi annabi ma bai san gaibi ba sai abinda Allah ya bayyana masa da suran mutane suka zo ga annabi Ibrahim alayhi salam suka ce mu an tura mu zuwa ga al'ummar annabi Lut mu je mu halakar da su aiki da muka fito kenan sai annabi Ibrahim alayhi salam sai ya ce yanzu za ku halakar da alƙaryar da yake akwai mai imani mutane ɗari a ciki annabi ibrahim yake faɗa wa mala'iku wannan sai suka ce a'a in dai alƙarya akwai masu imani mutum ɗari ba za mu halakar da su sai annabi ibrahim ya sake rage adadin ya ce in akwai masu imani saba'in fa ya ce ba za mu halakar da su ba ya ce idan da masu imani mutum hamsin fa har aka zo mutum ishirin har aka zo mutum goma har ya ci kai yanzu alƙaryan akwai mai imani mutum ɗaya za ku halakar da ita iska ce a sai ce ai inda fi haluɗa ai alƙaryar da za ku je ku halakar akwai annabi da ciki ko mai imani ne iska ce ƙalu na hannu a alamu bi mafiya ai bayan shi ma mun fi ka sanin wanda suke da imani a garin shi ɗan uwansa yake tunawa an fahimta kun ga ukuwa tana da muhimmanci annabi ibrahim alaihissalam ya ji za a je a dirka ke garin da ɗan uwansa yake to sai yake nema ya faɗa wa mala'iku cewa akwai ɗan uwansa ba mai imani a wannan garin sai su mala'iku suka ce ai mun san bayan shi ma akwai abin da muka sani baka sani ba lanu na jiyannahu wa ahalahu da shi da iyalansa duka da wanda suka imani za mu tsallakar da su illa mar'atahu kana min al-gabirina sai matarsa tana cikin halaka ko ita ba za ta fita ba a nan za mu fahimci ukuwa ta rahim tana da girman gaske duk abin da ya taso musulunci da ya haɗa ‘yan uwantaka to akwai wata hikima da Allah ya aji an ce rahim ‘yan uwantaka zumunci wani yanki ne daga sunan Allah fa aka yanku aka ba ta wani sunan arrahim minar rahman ita yan uwantaka daga sunan Allah aka ciro wannan suna kuma hatta mahaifa ma ce mata ake arrahim wanda ta kumshe ka har ka fado duniya an fahimta annabi Musa alaihi salam ku duba yanda babu matsayi a rayuwar dan adam fati a ce yau wani annabi ne ba matsayin da ya kai wannan to amma Allah ta'ala ya kira annabi Musa ya ce annabi musa zan baka manzanci ka tafi annabi musa yake cewa ya allah wa aki harun huwa afsahu min lisan ya allah ga dan uwana haruna ya fili cancanta a bashi ku duba yayin da yan uwantaka take aiki annabawa sun san yan uwantaka abu ne mai girman gaske annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam quraishawa sun masa duk abin da za su yi masa bayan sun kore shi daga garin maka amma da ya dawo aka ci maka da yaƙi abinda yake cewa izahabu an tumu tulaka ko tafi na sallame ku ba abinda za a yi muku domin akwai yan uwantaka tsakanina da ku to amma a yanzu abin ya riga ya lalace dan uwa da dan uwa ana rigima ana fada ana gaba ana harbin juna da miyagun maganganu har a ce wane da wane ba magana wane da wane ba magana kuma ana yan uwantaka ga annabawa yadda suke mutunta da kiyaye yan uwantakarsu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ita wannan zumunci da ganta na duk wanda ya yanke ta wallahi zan yake daga rahmata in dai baka da zumunci baka san yan uwanka to Allah ya ce ba zai sadaka da rahmasa ba an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar alkiyama akwai siradi da za a ajiye shi a hau a tafi aljanna ita ce hanya daya daya da za ta kai al'umma aljanna to sai raɗi gefen sai an ajiye amana ɗaya gefen sai an ajiye zumunci idan amana bata bada shaida kanka ba za ka hausa daɗi ba idan zumuntaka bata bada shaida kanka ba za ka hausa daɗi ba duk sallarka duk azuminka duk tilawarka duk bayyanaka inda ka yi felin a amana da zumunci ba kai ba hawa sarari haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam amma a yanzu al'amarin sun kai sun kawo yayi muni da yawa al'amarin ya muni na gaskiya ya kamata mu dawo mu gyara rayuwarmu ita wannan duniya ba komai bace yanzu kai ne ko ba kai bane saboda ka mu dage mu dinga kwaikwayar annabawa a irin abubuwa na alkhairi wannan annabi ibrahim yake cewa ai akwai annabi lula a ciki suka ce a'a ai bayan shi ma mun san waɗansu da baka sani ba daga nan Allah ta'ala ke cewa da annabi da bakinsa suka zo walamma ja'at rusulna ludan si abihim sai ya samu damuwa idan kai baki ai zaka yi farin ciki ai zaka ji dadi to amma shi damuwa ce ta kama shi domin ya san fitinar mutanansa in dai an yi bakin maza to shi kenan za su dinga zuwa su dinga zuwa he sun nemi aikata wannan fasadi da su abin ya dami annabi nuna alaihi salam wa zaqa bihim zar'a wa qala hadha yawmun asib yace wannan rana ce mai wahala a gare ni gashi nayi baki amma ga fitinar mutane na ta dame su wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi da al'umma suka ji baki sun zo gidan annabi luhetu ruwa kuma aka dinga zuwa aka cika kofar gidan kowa iya so ya kama wanda zai fasadi da shi wa min qabli kanu ya'maluna sayyi'at dama can sun suna aikata mummunan aiki dama aikin su ne ba wai sai zuwan bakin suka fara yi ba qala ya qaumi annabi lu yace ya ku mutane na haula'i banati hunna athaharu lakum ga 'ya'ya mata nan ku neme su ku aura hakan yafi tsarki gare ku fattaqullaha wala tuquduni fi dhayfi ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni a cikin bakina ku ji tsoron Allah annabi lubbe ke wannan magana abin tausayi alaysa minkum rajulun rashid yanzu a cikin ku ba ɗaya mai hankali da zai gane illar abin nan ya taya ni wannan yaƙi ba wani mai hankali a cikin ku ya suka ce qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq ai ka san mu ba mu da wata bukata da mata ba ruwan mu da su wa innaka lata'lamu ma nurid kai ka san abin da muke nufi kai ka san abin da muke nufi mai annabi lulu ya ce ƙala lau an nalibi kuma ƙuwa قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد annabi lulu alaihi salam ya ce ƙala lau an nalibi kuma ƙuwa da da ina da ƙarfi da a ce ina da ƙarfi wallahi da haina yi watsi da ku duk sai na baza ku wallahi annabi luɗe ransa ya ɓaci ba wani wanda zai tayar wannan aiki da ƙarfi na iya ina da ƙarfi da hina waka ku gaba daya na kore ku kun koma can bayan gari da baƙi suka ji hayaniya ta kaure tsakanin annabi luɗu da waɗancan mujirmai me suka ce masa kalu ya luɗu قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك suka ce ya lutu inna rusul rabbika mu manzannin Allah ubangijin kare ka kwantar da hankalinka za mu yi maganin waɗannan shugaban mutane kare su lam yasilu ilayka ba za su taba samun damar zuwa gare ka ba ka kyale su a suratul kamar Allah yana ba mu labari cewa lokacin da suka leka a samu marasa kunya su ketara har tsallakawa suke yi su ga waɗanne baƙi ne kuma yaya za su kama su da wannan fasadi duk wanda ya shiga gidan to a makance zai fito in dai ka leka gidan annabi dan ganin wannan bakin mala'ikun da wannan niyyar ta fasadi to mutum a makance zai fito dan masana ayyuhu Allah ce mala'iku in sun shafe idan to idan ya makance gaba da to shine farkon azabtar da su saka ce lu da ya hakuri lan yasilu ilayka fa asir bi ihalika bi kidan bi kidan min al-layl yanzu da dare wani yanki ne can dab da asuba ka tashi da kai da iyalanka gobe da ku bar garin ku rabu da mu kyale mu da su da kai da dukkan wanda harkar nan baya yi ka tabbatar iya da imani iya bin ka iya bin sakon Allah to ka tattara su da kai da su ku fice fa asr bi ahlika bi gidan min al-layl wa la yaltahi minkum ahadun illa imra'atak wala ba daya kar daya waiwaya in kun tafi ba waiwaye illa imra'atak sai dai matarka wata ruwayar an ce za su fita da ita amma za ta dawo an gane da ke ko amma ibn kasir ya ce a fitar ma ba fita da ita ba annabi lubbe bai faɗa mata ba domin ita ya san tana cikin halakakun da mala'iku suka ce halakakkiya ce illan mar'atak sai dai matarka kawai ita ce wanda ba ta cikin wanda za ku tsira da ita amma dukkan kai da masu imani Allah zai tsallakar da ku fala ma ja amruna ji Allah ali asabila
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجل منضود مسومة عند ربك na'am وما هي من الظالمين ببعيد annabi lulu alaihi salam ya ji umarnin mala'iku ya fita da masu imani suka fice suka bar garin Allah ya ce falamma jaa amruna da lokacin halakar da su yazo Allah ya ce ja'alna 'aliha safila sai aka yi wa garin juyin waina aka ciccibo kasan idan aka je sama aka watso su shine 'aliha safila saman ya dawo kasa wa amdarna alaihim hijaratin min sijil ko alaiha anan alaiha ko a can kuma alaihim sai aka yi alaihim su mutanen kenan alaiha kuma ita alƙaryar da aka kibata din sai aka yi ruwan tsakwankwanin wuta a kansu mantudin gasassun tsakoyi na wuta musawwama wanda kowace tsakuwa akwai alamar wanda za ta faɗa kansa inda rabbi daga ubangiji ka take Allah ne ya sa mala'iku suka rereyo tsakkuwar wutar jahannama aka musu azaba da ita wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id Allah ya ce ku mutanen Makka ai alƙaryar annabi ludu ba ne su take da ku ba tana nan kusa da ku in tafiya ta kama kuna zuwa kuna ganin irin yadda Allah ya daga daga da su to wannan shine ƙarshen irin abin da ya faru tsakanin annabi ludu alaihi salam da mutanansa ba a taɓa yin wata azaba a bayan ƙasa irin ta wannan mutanen ba sufatin a duniya aka ɗauko tsakuwar wutar jihannama aka musu azaba da ita ba tin suna duniya hatta fadircin fir'auna ba a mai azaba da tsakuwar wutar jihannama a duniya ba sai dai bayan ya mutu amma su mutanen annabi lut domin mummunan aikinsu mummunan fasadin da suke yi tun a duniya ce aka fara musu azaba da wuta yasa garin ko tsirrai baya fita a yanzu ko tsiro baya fita ko za a kwana ana ruwa garin to tsoro ba zai fita wannan garin ba an ce ko ta garin ka fice sai ka yi mura domin bala'in da iyanin ya zama aya ga mutanen yau to amma duk da wannan yayan uwa yanzu akan abin duniya abin da mai kai ya kawo ba sai mutum musulmi dan musulmi ya bata rayuwarsa ya je jefa kansa a cikin wannan halakar akwai wani bawan Allah ma'aikacin tsaro ne na sha buga wannan misalin a gurabe daban-daban wata rana muna tattaunawa da shi da wasu malamai yake faɗa mana akwai irin mashin ɗin nan na matasa mashina ga sunan ko haiju ko wane ne ko wane ne ya faɗa mana sunan wani mashin da wata alama a jikin mashin ɗin ya ce duk matashin da ya gani a wannan mashin da ɗan luwaɗi ne sai da aka yi luwaɗi da shi aka bashi wallahi su matala ya kai faɗa mana ya ce akwai manya-manya suna nan suna wannan fajircin suna iban matasa za ka zama yaransu kana biya musu bukata kuma za a baka mashin za a baka kudi za a baka aikin yi a wannan gari da bakinsu yake faɗa mana muna wani security meeting to irin wannan bala'i na za a je da shi yayin ga dai abin da Allah yake faɗa akan waɗannan mutanen ko manzon Allah ya ce duk wanda kuwa kama iya aiki irin aikin mutanen annabi lutu to ya ce faqatul fa'ila wal maf'ul bi da me yin aikin da wanda ake aikin da shi manzon Allah ya ce akan shi kawai kaga duk sharrin zina da hadarin zina an ce idan matashi ne bai taba yin aure ba bulala dari za a yi masa shine shari'a su a musulunci wanda kuma ya taba yin aure za a jefe shi ya mutu amma manzan Allah ya ce in dai liwaɗi ne ko bai taɓa yin aure ba a kawar da shi daga bayan ƙasa kawai domin guba ce take yawa bayan ƙasa guba ce poison ne a ce yau gari ga ɗan liwaɗi yau ƙasa ga ɗan liwaɗi yau unguwa ga ɗan liwaɗi ai bala'i ne a wannan gan kawai bala'i ne a ciki mun sha faɗa mala'iku suke faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ariyan da ake liwaɗi to ba sa zama abu ba sa zama manzan Allah ya tambaye su me yasa ba ku zama sai suke cewa ai idan mu ya nuna mana yadda aka yi wa mutanen annabi Nuhu alaihi salam a gaban gidan ba kuma su wani azaba to mu ga an maimaita irin wannan azabar ma wallahi ba masu gani ba fa so ake wa azabar ba gani ma ba za su gani yasa duk inda ake fasadin luwaɗi mala'iku rahama ba ta zama abu amma abin yanzu ya fantsamu ya zama ruwan dare illa marahim Allah akan abin duniya akan ɗan temanin duniya ɗan kaɗan wanda babu abin da zai yi ma kama je an baka ɗin za ka dawo ma a duniyar ne me zai yi ma kuma a duk lokacin da asirinka ya tuna a gane kana wannan harkar ba ka yi ba mutunci har abada ka jaza wa iyayenka ka jaza wa ‘yan uwanka ka jaza wa garin ka jaza wa ƙasar duk inda aka ce nan unguwar akwai ɗan luwaɗi sunan unguwar ma ya ɓaci duk inda aka ce wannan garin akwai ɗan luwaɗi wallahi sunan garin ma ya ɓaci su da ka kira musamman ga matasa ku kiyaye wa'ansu iyayen gidan da kuke suke jan kuɗin nan da mummunan manufa suke jan ku akwai wani malami muna tattauna da shi yake cewa wani abu da ya tsorata da shi akan halayen mutanenmu na wannan ƙasar idan neman mukami ya taso idan su rufewa yake yi da yadda kasan dabbobi suke komawa yake cewa wannan boka ya ce da shi kujeran da yake nema ba zai same ta ba har sai ya je saudiya ya je dab da ka'aba ya yi niwaɗi sannan zai samu wani biyan bukatar ya ce wallahi tallahi aka yi samu matashi a ungus aka mai passport aka biya masa visa su ta fito suka tafi saudiya da wannan niyyar ya je shi kama hotel din nan dab da ka'aba zamzam ake ce masa kowa ne ne ko osama bin laden kowa ne yawa zamzam wanda yake dab da ka'aba ya kama hotel ya shiga ɗaki wanda daga ɗaki makana hango ka'aba ya shiga yi fasadi da wannan yaron na liwaɗi sannan ya dawo ƙasar na ya biya buka bukatarsa a ƙasar nan ake wannan bala'i ya je ɗakin Allah ka yi fasadin da Allah bai taɓa azabtar da mutane a duniya irinsu ba kuma ka ce ka dawo kuma ka samu biyan bukata kuma ka zauna lafiya wallahi ba zai yi ba amma ka fa Allah ta'ala ke cewa duk wanda ya shiga maka da mummunan niyya ma bai aikata aikin ba Allah sai ya mai azaba wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqihu min azabin alim duk wanda ya mummunan niyya ya tafi maka bai ma aikata aikin da ya je yi in ba niyyar kawai sai Allah ta'ala ya azabtar da shi saboda ka mu kiyaye waɗansu sun yi nisa ba sa kira akwai manya-manya wallahi tallahi suna wannan harka suna luwaɗi domin neman duniya kawai ka dawwama a kujera har ka mutu ka yi suna ka shahara baya kai wannan bace ne kawai ita duniyan nan ko da duka an mallaka ma ita kasan ne za ka mutu ai kasan za ka mutu ko kana da hankali ko baka da hankali kasan za ka mutu ina kakanka na biyar ina kakanka na hudu ina kakanka na uku in wayo ne da san duniya hairis ka zo duniyar ka zo to suna ina yanzu sun tafi sau na kai ma duk yadda za ka yi su kamar wani duniya kuma wallahi duk abin da za ka yi ƙarshen ka ku yi ido hudu da mala'ikan mutuwa magana ka gari tun a lokacin duk abin da ka tara da abin da ka mallaka da kujerar da ka wala sai ka manta da su tun kafin mala'ika ya daura ka kuma ɗaukar ranar dole ne iyanan akan kowa kullu nafsin za'iqatul maut kuma irin wannan bala'an da ake su suka hana ƙasar na zaman lafiya wallahi iya cikin dalilin da ya hana mu zaman lafiya irin wannan fasadin da ake da luwaɗi da rafin ɗin yara ƙanana da tsafe-tsafe da kisan kai iya cikin abin da Allah ba zai bar mu zauna lafiya ba domin munanan fasadi ne ga ɗan gidan annabi adamu alaihi salam kisan kai yayi ya kashe ɗan uwansa rai ɗaya ya kashe Allah ta'ala ke cewa min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin na'am maje
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا Mm.
أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض Mm.
فكأنما قتل الناس جميعا Allah ta'ala ke cewa annahu man qatala nafsan bighairi nafsin duk wanda ya kace wata rai ba da haƙi ba kawai a ɗauran mutum don wata bukata don tsafi don neman mukami don neman kujera don neman shahara don neman kudi a kashe rai mutum au fasadin fil ard ko ai wata fasadi a bayan ƙasa malamin suka fasara fasadi da shirka da binne-binne da kulle-kulle sai Allah ke tafi ka annama katalan nasa jami'a duk wanda ya kashe mutum ɗaya inji Allah kamar ya kashe mutanen duniya gaba ɗaya ne wannan shine hukuncin da ke kan shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rushe Ka'aba ka je ka rushe Ka'aba ka rukuje Ka'aba ba alamata ya fi ma sauƙi a gun Allah akan ka kashe mumini kisan mumini ya fi haɗari a gun Allah a kan wanda ya je rushe ɗakin kaba manzan Allah ya yi hadisi ya ce musulun amma yanzu ba rai nawa za a kashi kwanaki ga shi nan bajoga nan dab da azumin nan a nan bajoga zuwa aka yi makabarta su aka ji aka kwakwale mutum wajen goma sha bakwai dab da azumin nan ko sati biyu kafin azumi bai yi ba wani an cire mai ido wani an cire mai mazakutarsa wata an yanke mata gabanta wata an yanke mata mamanta anan nan nan gashi nan wannan tsafe-tsafe ne da shirkiyat kuma a cikin musulmi irin waɗannan duk bala'o'in da muke cikinsa yanzu Allah wannan su ne karka daɗa karkarge su ne suke rikidewa suke hana mu zaman lafiya komai ya fitin al'umma a kasa a rasa gane ina ne yamma ina ne gabas Allah ta'ala ya tsare mu irin wannan fasadi manzon Allah ya yi tsawa ya ja kunne a kansa kamar yadda Allah ta'ala ya yi tsawa ya ja kunne a kansa innakum lata'tuna rijala shahwatan min duni nisa ko kuna zai kiwa maza da sha'awa kuma bayan mata bal antum qaumun musrifun ko dai mutane ne masu barna mabarnatan mutane ne ku daga nan me suka ci gaba da ce masa وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم Mm.
إنهم أناس يتطهرون da annabi lulu alaihi salam ya yi shimfiɗa ya musu wa'azi da ayoyin Allah ya musu wa'azi da yau da gobe ya musu wa'azi da iya da ƙarfi da ya kore su ya ture su can gefe amma amsar da suka bashi wa ma kana jawaba qaumihi amsar da suka bashi a matsayinsa na annabin Allah abinda suka ce illa an kalu akurju ala lutan min qaryatikum abinda suka ce ku kore shi kawai ku fada shi daga garin nan kare zai dame mu ba sai iya nan ba zai mana wa'azin dala ku kore shi kawai da shi da duk mutanen su ku fidda su daga wannan garin an gane ko illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum ai garin ku ne ku ne masu mulki ku ne masu fada aji a kore shi daga garin kawai innahum unasun yatadaharun yayin da shi da yan tsirarun al'ummar da suke tare da shi su ne su ne masu tsarki yanzu masu tsarki ne nan za zo dinga mana wa'azi mu bar abin da muka ga dama ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake cewa innahum unasun yatadaharun qatada bin di'ama al-sulusi ɗaya daga cikin al'amajiran abdullahi dan abbas yake cewa abuhum bi ghairi aibin su suna ganin sun musu zambo sun aibata su kuma ba kuma ba da kalmar aibi ba yanzu sun ce innahum unasun yatadaharun yanzu su shi annabi lut alaihi salam da mutanansa su gani suke su tsarkaka ko mutane ne kamar magana ce ake so a faɗa musu an fahimta to ai annabin Allah tsarkake ne ai da annabin Allah da mabiya su ne masu tsarki suna neman su aibata su amma da kalmar da ko ba aibi bace a kansu in ka ce annabin Allah tsarkakakke ne gaskiya ka faɗa mai tsarki ne wanda ya bi shi ma mai tsarki ne amma su gani suke hakan magana suke faɗa musu innahum unasun yatadaharun kamar a yanzu ya ce sannu ustaz sai ka ci gaba da wazin ka yi ai mu mun ga mun ji Abubakar Mamur Gumi ma misali to irin wannan magana ce suke ganin sun faɗa musu to yake na ai kuma sarki ne ku je ku yi ta sarki ku ba ruwan mu da ku shi wannan katada yayi karatu a gun Sa'id bin Musayyib rahimahullah wanda shi Sa'id din nan an ce sirkin Abu Hurairah ne radiyallahu an ya aure yar gidan Abu Hurairah iya dab da shiga cikin sahabbai amma kuma bai karasa ba shine farkon tabi'ai to katada yayi karatu a gun shi katada da ƙarshe ya makance ma ya zama to baya gani domin ya sami jarrabawa ta ciwon ido mai tsanani da ya zo gun sa'id bin musayib karatu ya shafe shekaru wajen talatin da wani abagonsa karatu yake kawai ga makantar ga kaza amma karatu yake akwai lokacin da sa'id ya fito ke ce kai wannan makawan da Allah ya koma gida haka ya isa abin da ya tsotsa ya ishe shi haka an ba ne ma yake kure karatu na bai tafi kuma ya isa haka domin nacin karatu da dagewa sai da sa'id bin musayyib ce da Allah da Annabi ya koma gida kuma karatun ya ishe haka domin naci da kuma tabbatuwa kan abin da yake yasa da wahala in kai dalibin ilimi ne musamman a fagen tafsir baka ga gudunmawar kata da ciki ba akwai abubuwa da yawa da ya bayar na gudunmawa game da fasar ayoyin Allah subhanahu wataala yayi daidai da wani daga ga cikin almajiran Imam Malik shi ya bar garinsu ya tafi wajen imam malik karatu tun matar suna da juna daga yin aurensa matar suna musu ciki ko sai ta targa sai tafi karatu to bai dawo daga gun imam malik ba iya karatu har sai da ɗansa ya girma ya balaga ɗan yake tambayar mahaifiyarsa ina baba na yake ya take ce ayya can wajen imam malik yana karatu a can yake tun da aka samu junanka bai dawo ba iya can ya tare iya karatu ita to wala sai na ji na sami a can sai ya ji iya zuwa sai Allah ya kaddara kamarsa ta yi kama da baba sai ake ce a wane ai ga wani dan uwanka ya zo sai ke ce a ni ba dan uwansa bane ɗansa ne an faɗa mai sunansa da kamarsa ni ɗansa ne sai mama da ya ji ya ce kai ɗansa ne ya aka yi kaza ya ce ai mama ta ce ce tun ina ciki ya baro ya tawo gunga karatu sai ya ce ta daga yau ba za a kwana na muku ta tara koma gida kuma daga nan imam ya koro shi saboda ka irin wannan iya nuna cewa ɗaliban ilimi ba gaggawa a cikin karatun addini karka yi gaggawa karatun addini ba gaggawa a kan shi zamansa karanta shi bincike a kansa nazari duk aikin aljanna kake yi me abin gaggawa a ciki manzon Allah ke cewa fa ta tsuntsu a sama da kifi a ruwa suna yi wa ɗalibin ilimi addu'a domin yarda da abin da yake kar a ci da zuci imam malik bai fara zama a madina ya fara koyarwa ba sai da malamai saba'in suka ce malik ya kamata ka fara karanta ba daban-daban kuma wannan malam ba haɗa baki suka yi ba imam malik ito ya kamata ka ɗan kafa makaranta kai maka fara koyarwa domin ilimin ka ya isa gaba da shi malamai saba'in amma a yanzu ba da kaji ka ɗan yi haya islam ɗinka yauwa ga ɗan karanta ahalarin ka wani guma baƙi ma ba iya karantuwa sosai da zai kaji ka fara zaren lasifika kai ma ka zama shek to aina ka yaudar kanka wallahi malam ka yaudar kanka ka je ka tsuguna kai karatu shi karatu da kansa yake bayyana kansa ne baya buya da dukiya da karatu ba sa buya in dai sun zo din an gane su an fahimta Allah ta'ala ya samu dace yake cewa innakum unasun yatadahharun ku yanzu kuna ganin wansar ku mutane ne daga nan fa
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين
Allah ta'ala ke ce fa'an jainahu ai fa'an jaina ludan sai Allah ta'ala ya tsayar da annabi ludan alaihi salam dama duk bala'i idan ya zo wanda ba sa cikin bala'in sun ware kansu to Allah iya tsallakar da su tun da kan annabi nuhu annabi hudu annabi salih alaihi salam duk kowanne Allah ya tsiratar da shi wannan bala'in bai same shi ba sanadiyar imaninsa da kuma bin dokokin Allah haka nan ma annabi nuhu anan shi ma Allah ya tsallakar da shi da shi da iyalansa walam yu'min bihi ahadun minhum siwa ahli baitihi malaman tafsiri suke cewa annabi lut alaihi salam ba wanda ya imani da shi duk garin face mutanen gidansa kawai shekara da shekaru iya wa'azi amma ba ɗaya da ya karɓi dawarsa sai ƴaƴansa da mutanen gidansa kawai su ne kaɗai suke yadda da abin da yake daga ciki ma akwai matarsa ɗaya ba ta yadda da abin da yake yi ba Allah ta'ala ke cewa fa akarjana man kana fiha minal mu'minin fama wajna fiha ghayra baitin minal muslimin Allah ya ce muka muka muka fitar da dukkan wani mai imani a garin amma mala'iku suka ce ba mu samu wani gida na musulmai ba ke gidan annabi da garin duk mutanen banza ne ba gida ɗaya da ya fita zakka bayan gidansa duk wa'azin da ya yi domin taurarewa zuciya da kuma malamai suke cewa domin wahalar tuba da liwaɗi yake da shi zunubi ne mai wahalar tuba ka duba da fasaha irin ta annabi da da'awa irin tasa da iya wa'azi da lallashi amma ba ɗaya daidai da wannan fasadin gaba ɗaya Allah ya halakar da su ya sa malamai suke cewa fasadin liwaɗi iya da wahalar tuba duk yadda za ka yi karka fara yin sa wallahi da shi da zina suna da wahalar tuba suna da wahala za ka samu mutum ɗari da wahala ka samu biyu sun yi tuban gaskiya wallahi biyu ba za ka samu ba tun da annabin Allah duk irin fasaharsa da irin wa'azi irin nasa amma ba ɗaya da ya yarda da abin da annabi yake faɗa domin taurin zuciyar da ƙeƙashewar zuciyar Allah ya ce ba wani gidan musulmai ɗaya a garin in ba gidan annabi alaihi salam ba Allah ya ce fa an jainahu muka tsallakar da annabi lud alaihi salam illam ra'atahu sai matarsa ita ma tana cikin mutanen banza kanat minal gabirina ta kasance daga cikin albaqin alhalikina wanda suka dawoma a garin kuma da ƙarshe Allah ta'ala ya halakar da su kuma wannan zai nuna mana kan cewa manzon Allah ya ce mallam yusri bihi nasbahu duk wanda afwan mallam yusri bihi amalu duk wanda aikinsa bai ci da shi gaba ba to nasabarsa ba inda za ta kai shi an fahimta in dai aikinka da imaninka bai sa ka samu nasara a gun Allah ba to ko kai dan waye ko babanka waye to wannan alakar ba za ta saka cin nasara ba matar annabi ludu matar annabin Allah ce amma wuta zata dan gidan annabi nuhu dan gidan manzo ne na farko a bayan kasa wuta zai an fahimta amma ga matar fir'auna kuma ta yi imani aljanna za ta tafi yasa manzon Allah ke cewa ya fatimatu bintu muhammad ya ce ya fatima yar muhammad sallallahu alaihi wasallam silini ma shi ta mimali duk abin da yake son ina da shi da mini zan baki amma inni la ugniya anki min allahi shay'a ni ban isa na dauke miki komai a gaban Allah gobe alkiyama ba yasa ka kiyaye kar wani ya yaudare ka yace zai su mogalin dinka a gaban Allah ya kai ka aljanna wallahi gari yake ba abin da zai yi maki mata kansa yake a aljanna ta kai ta kai ake Allah ta'ala yana faɗa fa iza nufika fi suri fala an saba bainahu إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون Allah ta'ala ke cewa fa iza nufika fi sur idan an yi busa ƙaho na alkiyama za ta tsaya Allah ya ce fala an saba bainahum duk wata dangantaka Allah ya yanke ta kai baban wane ne kai dan wane ne kai dan uwan wane duk a duniya ake wannan amma idan an je lahira ba wannan magana kowa ta kai ta kai yake fala an saba bainahum yawma izin Allah ya ce wala tasalu ba wanda za a tambayan ba gashi ba ai ana za a tambaye wani ina abokin ka wane ko kuna sallah da mutum ba gan shi ba kwana ɗaya biyu ina wani ku ya tafi to a lahira ko babanka ne ba gani ba za ka tambaye shi ba ko mamanka ce ba gani ba za ka tambaye ta ba domin bala'ir na alkiyama kowa ya ta kansa a duniya duk wata alfarma a duniya ake yin ta amma in an je lahira wallahi ba wani mai alfarma in ba Allah ba da kuma wanda ya da zike to an fahimci wannan fala an sa bainahum yawma idhin wala tasalun sai Allah ta'ala ke cewa illa mar'atahu kanat min al-gabirina sai matarsa tana cikin halakakku domin bata yi imani da shi ba domin ta biya wadancan mutanen banzan suna lalata suna fasadi bata yi imani ba malamai suke cewa daga cikin malamai wanda wa su malamin sun ce kissa ce isra'iliyat an ce ita matar idan an yi baki a gidan annabi nuhu alaihi salam ko an yi baki a area sai ta hada wuta hayaki ya tashi to duk wani mutumin banza ya gane akwai sayar ne wata alama ce su zo wannan gun akwai baki an yi za a yi fasadi da su shine alamar da wa'ansu malamai suka ce tana yi domin ta nuna wa al'umma akwai baki maza sun zo a zo a yi fasadi da su domin kaza da kaza da sauransu to haka take bata yi imani ba har ƙarshen rayuwarta kuma Allah ta'ala ya halakar da su daga nan Allah ta'ala ya ce wa amtarna alaihim madara فانظر كيف كان عاقبة المجرمين Allah ta'ala ce wa amtarna alaihim madara sai Allah ya shiru sai muka musu ruwa wani irin ruwa daga jin wannan mubham ne kalma ce mubhama anan Allah bai fassara ta ba malamai suna cewa ana kawo kalimatul mubhama fil qur'an liddilala ala takawif wa tarhib domin nuni wajen tsoratarwa kama aka ce faga shaha magasha sai muka lullube da abin da muka lullube Allah ya shiru domin tsoratarwa ake yi baka ma ji abin ba ballantana ma irin wannan suna zuwa da siga ta tsoratarwa sai Allah ya ce wa amsarna alaihim matsara sai muka kwarara ruwa akan su kwararawa to ruwan azaba Allah ta'ala yake nufi a wata ayar Allah ta'ala yake cewa wa amdarna alaihim hijaratan min sijil kaga wannan ta samu mufassira ga waccan waccan muqayyada ce wannan ko mutlaqa ce an gane ko waccan mubhama wannan mufassira an ce amdarna alaihim madara Allah ya musu ruwa wani irin ruwa a wani gun kuma fassara wa amdarna alaihim ko alaiha hijaratan min sijil sai aka musu ruwa da tsakon kunar wutar jahannama gasassun tsakuwa na wuta sai aka musu ruwa da shi daga sama bayan an kifo su sai aka biyo su da tsakuwoyi na wutar jahannam mangdudin musawwamatan inda rabbi wanda kowace tsakuwa gashashiya ce a wutar jahannama Allah ya ce musawwama inda rabbi kowace tsakuwa akwai alama da sunan wanda za ta faɗawa wa mahiya min zalibi da biba'i malik ya cewa fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin ka duba haga yaya Allah ta'ala ƙarshen mujirmai ya yi kasance kamar Allah iya nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin ga dai kisar annabi lutu da mutanansa to ƙarshen mujirmai ya yi kasance ƙarshen bashi da kyau to ko a yanzu aka samu ɗan ta'adda mai fasadi mai wanda ya dami al'umma ya hana su zaman lafiya to ku zuba mai ƙarshe ku gani ko da sunan addini ko da sunan mulki ko da sunan kaza inda ya zama haddasa na bala'i a cikin mutane ka kirga mai kwana ga irin sun marwa mai tatsi ne ga dattawa na duk sai ne kasance ya zama haddasa na bala'i a kano da wani yanki a maiduguri 70 aka yi mu ma karanta muke a tarihi mu gani ya zama dalilin faɗawar wani suke bala'i amma da ƙarshe allah ya dishi mutum wulaƙanci irin su ga sunan ka bi tarihi ga gani duk wanda ya zama mujirimi to ka duba karshen sa gani kowaye Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul mujrimi in dai mutum mujrimi ne ya dami mutane dan ta'adda ne dan kalara ne dan wuce tsiya ne ya damu mutane a gari da unguwa zuba mai karshe Allah ta lalaye masa wallahi wa umli lahum inna kaydi matin karshen sa ba zai kyau ba wannan sunnar Allah ce a bayan kasa ba wani mujirimi ko dan ta'adda da ƙarshe sai ke ga babu shi Allah haka ya tsara kuma duniya haka take gudana in dai ka buwaye al'umma ka hana su zaman lafiya to a zuba ma ido ƙarshen ka iya zuwa ƙarshen ka ba zai kyau ba shine Allah ta'ala ke cewa fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin wanzur ya muhammad kaifa kana aqibatu man tajahara al ma'asi yaya ƙarshen masu bayyana sabon Allah yake yaya ƙarshen masu ƙaryata manzanni manzanni yake imamu abu hanifa allah ta'ala ya masa rahama yake cewa annan la'it yulka min sha'iq wa yattabi bil hijara yake cewa dan liwadi inji imamu abu hanifa yake cewa hukuncin sa idan an kama shi yana liwadi to za a je da dutsen da ya fi kowanne tsawo a garin ko wani tsaunin da ya fi kowanne tsawo za a murgino shi ta ka kuma a dinga jifansa ya mutu a kwatanta irin abin da Allah ya wa waɗancan mutanen a mazhabar imamu hanifa ya ce haka ne hukuncin da liwaɗi kawai a gangaro da shi daga uwa duniya kuma a biyo shi da jifa a sai ya mutu a ɗaya daga cikin malamai wa zahaba akarun wasu daga cikin malamai suka ce ila annahu yurjam sawa muhsinin aw ghayr muhsin shi dan liwaɗi jebe shi za a yi kawai ko ya taba aure ko bai taba aure ba wa huwa ahadu qawli shafi'i ɗaya daga cikin maganar imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala akwai hadisi da imamu ahmad bin hanbal ya fito da shi da imamu abu dawo da imamu tirmidhi da ibnu majah hadisin am bin abi amr daga ikrima daga abdullahi dan abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi ludin faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi manzan Allah kita idan kun samu mutane suna aikata irin aikin da mutanen annabi ludu suke yi to Allah ya ce da wanda ake liwaɗin da mai duk a kashe su a ɗauke su daga duburan ƙasa shi ne hukuncinsu haka shi ne hukuncin da Allah ya faɗa manzan Allah ya jaddada Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare dukkan al'ummar musulmi ba haɗa wani cikin wannan bala'i masu yi Allah muna roƙon ka ba su ikon tuba ka ba su ikon gane bala'in da ke gabansu waɗanda ba sa yi Allah ka tsare mu ka tsare zuriyarmu ka tsare mu da imanin mu gaba daya za mu tsaya na insha Allah mun gama kisar annabi Lut alaihi salam idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi mutanen Madina mutanen Annabi Shu'aib da irin su kuma laifin da suke wa Allah da yadda ƙarfin su yake abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata na'am
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Kuma sama ana da tafi ne a neman addu'o'i. Na farko wannan yana cewa Allah yana neman addu'a a sanya addu'a game da rashin lafiya da nake fama da shi.
to Allah ta'ala ya baka lafiya ya sa ku baka fara kake yi Allah ya datar da kai wajen maganin da zai warkar da kai Na'am, Sai takarda ta biyu daga ƙungiyar Professional Hunters Association Nigeria suka ce assalamu alaikum wannan kungiya mai suna sama karkashin jagorancin Alhaji Rabiu Bauchi sarkin bakan bola tana neman addu'an al'umma musulmai albarkacin wannan wata mai albarka sakamakon irin ayyukan da take na hatsari kamar kame masu garkuwa da mutane da yan fashi da makami da dai sauran masu aikata miyagun laifuka Allah ya taimake mu a musu ma'ani.
to to Allah ta'ala ya kare ku ai da ma yaran malamai ne idan inda maharbi yake ai yaran malami ne ku dinga yin biyayya sai a ba ku wasu makamai ku rike ana gane ku don Allah ta'ala ya kare ku daga dukkan wani hadari da yake fuskantar ku Allah ta'ala ya sa mu zauna lafiya ko kuma Allah ta'ala ya ba ku nasara cikin aikin da kuke na'am Sai kuma takarda na ƙarshe shi kuma daga can ƙungiya ne aka turo ƙungiyar jama'atu idatul bidaya game da sun jama'atu zalatin bidawa ya kamata suna na'am akan magana neman taimako na hajj operation da ake yi duk shekara suna neman a nemi wannan taimako kamar da aka saba yi goma farko da kuma goma tsakiya da kuma goma ƙarshe.
na'am to ga sanarwa ta zo ta neman taimako na haji operation wanda ana zato mai karfi banin Allah da za a yi kin haji in Allah yadda Allah ta'ala ya tabbatar kuma akwai kwamitin marayu da aka yi magana jiya duk wanda ya kawo taimakon sai specify idan bangaren agaji ne sai ka ce wannan agaji ne idan bangaren marayu ne sai ka ce wannan na marayu ne yana da kyau a yi haka din Allah ta'ala ya taimaki kowa akan niyyarsa ya samu yi lafiya mu gama lafiya akwai jagororinmu wanda Allah ya kaddara bana za su je aikin umara a wannan satin akwai shugabannin majalisi shugaban majalisi da kuma shugaban majalisin mu na juma'a da wani amininsa da iyalansa da dai suna cikin wanda Allah ya kaddara za su tafi umara a wannan satin insha Allah da sauran aminan mu haka da abokan mu duk akwai su da yawa to muna musu addu'a a jumlace Allah ta'ala ya kai su lafiya da su lafiya Allah ta'ala ya ba su nasara wajen gabatar da wannan aiki kuma babban sakon da zamu ba su idan an je dawafi a dinga samun addu'a wannan shine babban sako kuma babban tsaraba da za a yi mana ana gewaye dakin Allah kuma ana samu cikin addu'a Allah ta'ala ya karba mana ya karba musu ya sa yi aikin umara lafiya kuma ai karbabbiya kuma dukkan wata hatsari da dukkan wani abin ki Allah ta'ala ya tsare da su da mu gaba daya waɗanda suke da niyya kamar mu Allah ta'ala ya hore mana mu je Allah ta'ala ya kawo hanyar tafiya cikin sauki Allah ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi aran maka magana so gaje to aran mama yana so Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh